بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء ونن يمتشنا الخميس شابير ونن وتان شوال hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya dace da 27 watan biyar shekara ta 2021 miladiya a inda muke ci gaba a cikin karatun littafin namu mai albarka kitabu tauhid tare da sharhi na alkaulus sadid a yau insha Allah za mu tashi karatu na biyu kenan inda malam ke cewa kitabu tauhid bayan bismillahir rahmanir rahim malam Allah ya ji kanshi da gafara kuma ya rahamce sa ya bude littafin sa da bismillahir rahmanir rahim a cikin wasu shashe ma na nusakh na littafin an samu malam ya fayar littafin shi da innal hamdalillah to hakan zai ja mu zuwa ga wata mas'ala shine hukuncin fara rubutu ko wallafe wallafe ko sako da farawa da bismillahir rahmanir rahim me hukuncin haka me hukuncin haka kenan ya zo a cikin hadithin abi huraira Allah yarda da shi yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta duwan al'amari mai muhimmanci da ba a fare shi ba da bismillahir rahmanir rahim to wannan al'amarin abba mai yankakka albarka ne wannan hadithin al-khatibul bagdadi ya ambaci wannan hadisin a cikin littafin shi al-jami' sai dai hadithin da'ifi ne saboda a cikin sanadin hadithin akwai ahmad bin imran shi kuma da'ifi ne malaman hadisi har raunana shi haka ibn hajar ya da'afa shi da imamu suyuti shi ma ya ce hadisin nan da'ifi ne haka muhammad nasiruddin albani allah shi kansu gaba daya shi ma ya ce hadisi da'ifi ne bai inganta ba to idan ya kasance wannan hadisin bai inganta ba malamai sun yi hukumci akan shi cewa hadisi ne da'ifi ne to menene hukumci me za mu dogaro da shi wanda zai ba mu damar duk abin da za mu farawa daga cikin ababen da suka shafi wallafe-wallafen littafai ko kuma hutuba ko kuma rubuta risala saƙo za mu farawa da bismillahir rahmanir rahim in wannan hadisin bai inganta ba muna da hadisi dai inganta a cikin bukhari da muslim hadisi ne ingantacce wanda hadisin yana nuna a aikace manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan farawa da bismillahir rahmanir rahim a cikin sakonnin da yake turawa kamar yadda Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi wanda hadisin yana bayani ne game da labarin Herakla wanda Herakla shugaba ne na Rumawa a wancan lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da sakon risala yabba dihiyatul kalbi cewa a isar da ita zuwa ga hirakla azimin rum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon hadisin bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila hirakla azimin rum assalamu ala man ittaba al-huda amma ba'd bayan haka islam taslam يؤتك الله أجرك مرتين أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين fa in tawallaita fa alayka ithmal arisiyin kaga wannan risala da sakon da annabi zai turawa a kama hirakala yana kiran shi zuwa ga musulunci farkon abin da annabi ya fare shi da shi shine bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah daga annabi muhammad manzan allah kuma dan abdullahi zuwa ga shugaban rumawa shine hirakla annabi ya ce assalamu ala man ittaba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shiriyarsa wanda ya bi shiriya kenan sai annabi ce bayan haka ka sani ina kiran ka da kira na musulunci aslim taslam ka musulunta sai ka kubuta ka samu lafiya idan ko ka musulunta yu'tika Allahu ajraka marratayn Allah zai baka ladan ka kaso biyu fa in tawallaita idan ka kika musulunta to za ka ɗauki yaunin laifin mabiyanka ina fata mun gani yanan kaga wannan sunna ce a aikace da ke nuna cewa annabi yakan fari risala shi ko rasail da yake turawa zuwa ga wasu shugabanni ko wasu mutane yakan fare su ne da bismillahir rahmanir rahim kalkashin haka kenan kai ma idan zaka fara khutba ko zaka fara rubutun littafi ya kamata ka fara da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda malam Allah ya ji kanshi da gafara ya fara littafin shida bismillahir rahmanir rahim sannan ina hukuncin fara littafi da innal hamdalillah ko hudu ba da ake yi ta masallaci ko ta juma'a ko abin da ke kama da haka me dalili da ke nuna haka shi ma hadisi ya zo wanda hadisin yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amrin dhibal la yubda'u fihi bilhamdillah fa huwa aqta duk wani al'amari mai muhimmancin da ba a fare shi ba da alhamdulillahi to wannan abin miyankakka albarka ce wannan hadisin ma bai sha ba saboda hadisi ne da'ifi dan cikin mazajen hadisin akwai wani mutum da ake ce maqurratul ma'afiri wannan mutumin da'ifi ne ina fata mun gane shi yasa imamu abu dawud ya ishara zuwa ga cewa wannan hadisin mursal imamu ibn hajar al'asqalani ya za'afa shi a cikin alfathul bari na shi haka muhammad nasir dinin albani ya ce hadithi ne da'ifi bai inganta sai dai ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yakan fari khutubar shi da alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma bismillah ko kuma yakan faru wanga khutba shi da alhamdulillah rabbil alamin ko bismillah ko kuma a cikin sakon da zai bada yakan fari yin haka kenan wannan sunna ce ta manzo Allah a aikace za a iya fara khutba ko kuma risala ko abin da ke kama da haka na wallafa wallafi da innal hamdalillah Allah ka samu dace mala yace kitabut tauhid كتاب التوحيد كتاب مصدر بمعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول بمعنى مكتوب وهو مضاف شيكم مضاف والتوحيد مضاف إليه أنقانيكو كتاب التوحيد وأن للتاهن للتاهن ديكم شبيان أبن دي شافي التوحيد وأن التوحيد lafazin at-tauhid masdari ne wanda kuma masdari shine ma yaji'u salisan fi tasrif al-fi'l masdari shine abinda ke zuwa na uku bayan an sarrafa fi'il kamar yadda mai ajrumiya yace wahada yuwahhidu tauhida na fata mun gani wanda abinda ake nihi da at-tauhidu a lugar larabci shine maida ababe da yawa su kasance ɗaya ina fata mun gani shine at-tauhid maida ababe da yawa su kasance ɗaya a lugar larabci kenan amma at-tauhid a shari'ar musulunci shine ta Allah madaukakin sarki da duk abin da ya cancance sa na uluhiyarsa da rububiyarsa da al'asma'u wasu sifat nashi ka kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala bangaren uluhiyarsa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi kaɗai subhanahu wataala sannan kaɗai kaɗai ta shi bangaren rububiyarsa cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ayyukan da yake ɓanta da su ba shi abokin tare a cikin wannan ayyuka haka ka kaɗe ta Allah maɗaukakin sarki cikin sunayen shi kyawawa da sifofin shi masu kamala Allah shi kaɗai yake ɓanta da wannan ba shi abokin tare a cikin haka kenan wannan shine at-tauhid a shar'ance kenan me za mu iya ɗauka na fa'ida a cikin faɗan malan kitabu tauhid idan muka hallale wannan tarjama za mu iya samun wasu fa'idodi kamar haka fa'ida na farko malan yana nufi da kitabu tauhid hukuncin tauhidi menene hukuncin tauhidi hukuncin tauhidi wajibi ne tilas ne akan kowane ɗaiɗaiku daga cikin musulmi wajabcin da babu mai iya ɗoke ne shi wajibi ne ka san Allah wajibi ne ka san haƙƙin Allah a gare ka waninka ba zai ɗoke maka kenan fardu ainin ne ala kulli mukallaf dalilin da ke nuna haka ayoyin da malam ya kawo a cikin farkon wannan kitabut tauhid ya kawo ayoyi daga cikin su ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun da wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan zuwa karshen aya da wa qada rabbuka alla ta'budu zuwa karshen aya da qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum zuwa karshen aya da hadisin da ya karasa wannan babin da shi dukan su dalilai ne da ke nuna cewa lalle tauhidi wajibi ne akan kowane musulmi irin wajibi na ainihin da waninka ba zai ɗauke maka ina fata mun gani kenan wajibi ne na ainihi waninka ba zai iya ɗauke maka shi ba sai mas'ala ta biyu yaushe tauhidi yake zamantowa a wani lokaci ba wajibi a gare ka ba a yanzu mun riga mun ji tauhidi wajibi ne na ainihi akan dukkan ɗaiɗaikun musulmi mukallafai haka ne ko to a wani lokaci ne tauhidi ba zai zamantowa wajibi gare ka ba a wani lokaci ne tauhidi zai kasancewa in baka yi shi ba kai ba abin kamawa ba ne in baka kare ta Allah ba in ka kafirce mishi kyan a wani lokaci tambayan akwai shi a mukallafi shi wanda ya balaga wajibi ne akan shi ya kare ta Allah ko to cikin irin wani lokaci ne idan ka ki kadaita Allah ko baka yi ba kake da uzuri ko hanzari ya lokacin tauhidi a wannan lokacin ba zai zanta wajibi gare ka idan za a kashe mata al'ikira idan aka karhanta mutum akan yin kafirci ina fata mun gani lokacin da aka karhanta mutum akan kafirce ma Allah ta hanyar faɗi wani firici wanda yake kafirci ne ko ya kafirce ma tauhidi gaba daya ko ya kafirce ma wani shashi na tauhidi to a wannan lokacin shi ba wajibi bane a gare shi ina fatan mun gane saboda Allah ya ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka karhanta shi aka cilasta shi yayi kafirci tare da zuciyar shi tana nitse da imani kenan da za a tare mutum a ce kafirce ma Allah sannan a haddada shi ko kuma a karraha shi akan ya kafarce ma Allah ta a wannan lokacin idan ya kafarce tare da imani na cike da zuciyar shi shi ba abin kamawa bane ba wani lokacin ba wajibi ne gare shi ya iya kafarcewa tare da cewa yana musan abin da ke cikin zuciyar shi shi yasa kenan karhanta ka yana da sharadi shi karhantawa da cilastawa yana da sharadi guda biyu sharadi na farko kasancewa zuciyar wanda aka karhanta tana nutse da imani bal yana kyama yana inkarin aikata abin da aka tilasta shi aikata ba ya san shi amma ya faɗi sabanin abin da ke cikin zuciyar shi domin ya kubutar da kanshi sharadi na biyu ya kasance tilastawar da aka maka tana tattare da azaba tare da ita ko duka ko kisa ko abin da ke kama da shi ko a sa ka kaso ko wani nau'i na azaba wanda dai ba zai baka kwanci hankali ba a cikin gaɓoɓin jikinka ko jikinka gaba ɗaya to wannan lokacin ka iya ka faɗi lafazi na kafirci wanda aka ci da saka ka faɗa ina fata mun gane ko da kuwa ban ya shafi zagin Allah ne ko zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke shi mai kare mu idan aka cilasta ka ta hanyar azabtar da kai ko kisa ko abin da ke kama da haka ka iya ka faɗi wannan lafazin na kafirci domin ka kubatar da rayuwarka wannan lokacin ya halatta kai haka ina fata mun gane to sai dai abinda malamai ke cewa shin wai cilasta ka da za a yi cilasta ka da za a yi dole ne sai ta kasance ta hanyar duka da sa kaso ko kuma ya ishi kadai mutum ya maka barazana cewa in baka yi kaza ba zan maka kasa ai kaga akwai bambanci da lokacin da ana baka kashi a ce ce kasa da wanda ko zai yi tsaye akan kai ce in baka ce ba zan baka kashi in baka ce ba zan kashe ka to wai shin shi cilasta ka da za a yi ta hanyar duka ce da kisa da sa kaso kai tsaye ko kuma barazanar yin haka ma tana baka dama ka faɗi abin da bai dace ba na kafirci duba ga cewa ci da saka kai malamai sun yi sabani a cikin wannan matsala jumhurin malamai suka ce tahdidi a maka barazanar kisa ko kaso ko ba da kashi ko abin da ke kama da haka na azaba shi kadai ya isa ka faɗi lafazi na kafirci da aka ci da saka ka faɗa baka da laifi suka kafa hujja da umumin faɗa Allah madaukin sarki da yace illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ina fata mun gani Imam Ahmad dan Hanbal Allah ya ji kanshi da gafara ya rahamce shi yace shi baya ganin hakan baya ganin cilastawa ce ta hanyar barazana sai lokacin da ake ɗanɗana maka azaba ba za ka kafarta ba sai lokacin da ake baka kashi ba za ka kafarta ba sai lokacin da ake maka azaba ko aka sa ka kaso a aikace wanda ya maka barazana ko da ya iya zartar da abin da ya maka na barazana kasancewa shi sarki ko mai mulki ba za ka kafurta ba akan cilastawa da ya maka sai in an fara ɗanɗana maka azaba haka imam ahmad bin hanbali ina fata mun gani wanda ko dalilin ke nuna haka dalilin khabbab labarin khabbab ibn al-arat wanda ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce a mana addu'a kafirai suna ta azabtar da mu annabi ya ce ku yi hakuri wanda suka gabace ku sun kasance rami ake abin ne mutum a sa a zarto a raba kan shi haka yi hakuri aka kashe shi ina fatan mun gane kenan lokacin da ake ɗanɗana maka azaba ne lokacin nan za ka iya faɗa idan ko kake ka faɗa haka shi aka fi so a kashe ka akan tauhidi a kashe ka akan imani shi ya fi dacewa amma idan ka faɗa ya halatta kai ba abin zargi ba ne shi yasa imam muhammad ce shi bai yarda ba tahdidi kadai barazana ta sa ka kafarta idan aka ci da sa ka kafarta sai lokacin da ake ɗanɗana maka azaba ina fatan mun gane na kawo hadisin khabbab ba shi bane wurin shi hadisin ammar bin yasir ammar kafaran maka suka lallasa shi suna masa azaba a wannan lokacin suka ce sai ya ga mummuna kalma ga annabi sai ya yabi gumakansu allolinsu da ya ci wahala ya azabtu sai ya ga mummuna kalma ga manzon Allah kuma ya yabi gumakansu sai zo wurin manzon Allah cikin damuwa da takura me ke faruwa ne ya ce sun takura shi ne har ya faɗi abin da bai dace ba a manzan Allah kuma ya yabi gumakarsu sai annabi ya ce ya kake jin zuciyarka a yanzu sai ce zuciyar shi tana nutse da imani sai annabi ya ce idan suka dawo ka ƙara musu idan suka ƙara kama ka suka azabtar da kai faɗi abin da suke so ka faɗa kaga shi ke nuna mi idan ana azabtar da kai lokacin ne za ka faɗa ita ce hujja ta imam ahmad rahimahullah ta'ala ce sai an fara azabtar da kai sai an fara lallasa ka ko an saka gidan kaso a wannan lokacin za ka iya faɗa amma idan barazana ce kadai ba za ka iya faɗa ba shi yasa yahya ibn ma'in ya zo wurin imam ahmad sai imam ahmad ya bashi baya ya kyale shi tare da cewa yahya ibn ma'in babban mutum ne shahararren mutum cikin zuri da takawa da tsoron Allah imamu ahmad ya bashi ba ya kyale shi yahya ibn ma'in ya ce mu muna kafa hujja da hadisin ammar dalili ne a kanmu cewa idan aka takura mana faɗa abin da bai dace imamu ahmad ya ce ai ammar an bige shi ko kuma ce aka yi za a buga ku kenan kaga kun sha ban maku da ammar ammar an rage an dake shi ne faɗa abin da bai dace ku kuma ce aka yi za a dake ku sai kuka faɗa kenan kuna da bambanci ku da ammar sai dai akwai malaman da suka tsaya tsaka tsakiya cewa idan ya kasance mutum shahararre ne da zuhuri da tsoron Allah kuma yana da mabiya da yawa ta yadda idan ya furta wata kalma zai iya samun mabiya a kai to abin da ke wajibi a kan shi kar ya faɗa sai dai a kashe shi a kai don an mai barazana kar ya faɗa sai lokacin da aka kama shi ana lallasa su kona masa azaba a wanda lokacin zai iya faɗa amma don tahadidi kar ya faɗa saboda shahara shi da kuma mutane sun iya fitintunuwa da shi su sa mutane su bi shi akan abin da ba daidai ba irin abin da ya faru ga Imam Ahmad Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a zamanin shi shugaban lokacin ya fitananci mutane da magana cewa alqur'ani halitta ce ba wai mu yake cewa ba sifa ce daga sufofin Allah malamai sun mashi inkari sun yi inkari sun kiyarda suka ce a'a alqur'ani mai girma ba halitta bane sifa ne daga cikin sufofin Allah magana Allah ce magana Allah ba halitta bace sifa ce daga cikin sufofin shi shi kuma yana cikan cewa halitta akan haka ya dinga jarraba malamai yana lallasa su yana sa kasu yana sa su kasu yana rikewa har abin ya zo ga imamu ahmad allah ji kanshi da gafara aka tambaye shi menene ra'ayinka game da alkur'ani shin alkur'ani halitta ne ko ba halitta ba ne ya ƙi yarda cewa alkur'ani halitta ne aka masa azabar duniya ga ya ƙi ya bi wannan zancen har yi Allah ya fitar da shi daga cikin wannan kasa shi yasa ake ce mashi imam ahlus sunna wal jama'a dan da lokacin shi ya faɗi wannan magana tana yi wa dubaban al'umma ko miliyuka na al'umma su yarda da abin da ya faɗa su bi shi akan halaka kuma shi ga sababin da yasa ya faɗa shi yasa kenan idan malami ya shahara yana da mabiya ta yadda idan ya lafiye furta abin da aka ci da sashi ya furta shi ya mutane sun ya fitinantuwa da shi to wannan lokacin barazana kaɗai ba za ta sa ya faɗa ba sai lokacin da ake azabtar da shi idan kuma ya dage ya ƙi faɗa har aka kashe shi shi aka fusa amma kuma a lokacin da ake azabtar da shi da zai furta to shi ba abin kamawa ba ne ba abin zargi ba ne wurin Allah sau da Allah ce illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sannan mas'ala ta biyu shin wai ana yin uzuri ko hanzari ga mutumin da ya aikata shirka babba bisa ga jahilci wannan matsala ce malamai sun yi sabani mai yawa a kanta har a wannan zamanin da muke jahilin mutum idan ya aikata shirka babba shin abin baiwa uzuri ne ko ba za a ba sa uzuri ba malamai mu'asirun tun daga zamanin Muhammad ibn Abdul Wahhab ya zuwa yanzu akwai malaman da suke ba su uzuri duba ga jahilcinsu wanda suna ganin idan da a ce sun sani da basu aikata hakan ina fatan mun gani wasu malamai ko magabata na da suna ganin cewa shirka babba duk wanda ya aikata ta jahilci shi ba zai zame masa uzuri ba akan ya zama shirki ina fatan mun gani kenan masala ce mai sabani da daya sakankanin malamai kuma sana dalilan da suka dogara da su a cikin wannan masala ina fatan mun gani mala yace wa qaulillahi ta'ala wa qaulillahi ta'ala fada Allah madaukakin sarki wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutun da aljamba ban halicci aljan da mutum ba illa liya'budun sai dai dan kawai su kadaita ni ni kadai kamar yadda wasu malamai daga cikin malamai suka fasarta haka kenan Allah ya halicci mutun ne da aljan don su kaɗaita shi an gane ko kenan kaga wannan ayan ma tana nuna wajabcin yin tauhidi a kowane ɗaya daga cikin mutane mukallafi sannan Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut Allah ya ce wa laqad ba'athna tabbat haqiqan mun tura mun aika fi kulli ummatin a cikin dukkanin al'ummomi da suka gabata rasulan manzo manzan nan miki me yake cewa da su ani budullah ku bautata ma Allah shi kadai wajtanibut tagut ku nisanci dagut kaga babu wata al'umma daga cikin al'ummomin da suka gabata face sai Allah ya turo musu manzo daga cikinsu wannan manzon yana kiransu zuwa ga kadai ta Allah shi kadai da bautansa shi kadai da nisance ma dagutu wanda lafazin al'umma yana da ma'anoni da dama da yakan zo da su a cikin alkur'ani mai girma ya zo da sifa guda hudu ma'ana hudu ko fiye da haka kaga anan walaqad ba'athna fi kulli ummatin ummatin ana nihin al'ummomin da suka gabata na mutane wani wurin kuma idan ana alkur'ani ya yi amfani da lafazin umma yana nihin jagora abun kwaikwayo ko abun koyi kamar da Allah ya sifanta annabi Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen yana annabi Ibrahim umma ne jagora ne abun koyi haka lafazin umma yakan zo da sunan milla addini ko abin da ake bauta suka ce inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun sun samu iyayensu da kakansu akan addinin da su fa da su za su koyi akan wannan addini kaga lafazin umma nan yazo da sunan milla haka umma yakan zo da sunan wani lokaci ko wani yanki na lokaci wadakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wilihi fa arsilun kamar yadda yazo a cikin suratu yusuf babu wata al'umma daga cikin al'ummomi sai da Allah ya turo manzo a cikin wannan manzon idan yazo abin da yake foran su da shi ubudullaha ku bauta ma Allah kaga ubudu fi'lu amrin ne ko ku bauta ma Allah wanda al'amru yaqtadi al-wujub umarni yana hukumtar da wajibci a wurin malaman usuli duk idan Allah ya ce yi abu kaza to wannan abin aikata shi wajibi ne sai in an samu wata karina da ta daban da ta sarrafa shi ko ta sarrafar da shi daga wajibci zuwa ga mustahabbanci ko abin da ke kama da haka an gane ko amma anan yana nuna wajibi ga kowane mutum daga cikin mutane bauta mu Allah shi kadai sannan ya nisanci at-taghut الطاغوت abinda ake nihi da at-taghut shine daga at-tughyan ne mujawazatul hadd kenan wuce iyaka cikin komai wuce iyaka shi ake ce ma at-tughyan kenan mujawazatul hadd shi yasa Umar dan Khattab yace abinda ake nihi da at-taghut yace ash-shaytan Jabir Allah shi kanshi da gafara yace abin da ake nihi da at-taghut yace al-kuhan bokai imam malik yace at-taghut kullu ma ubida min dunillah kullama ubida wa kullama ubida min dunillah abinda ake nihi da at-taghut da abinda aka bauta ma kuma bayan Allah shine at-taghut kamar da imam malik rahimahullahu yace ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yayi ta'arifi jami'i mani'i na attaghut yace abinda ake nihi da attaghut ma tajawaza bihi al'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta abinda ake nihi da attaghut da abinda bawa zai wuce iyaka game da wannan abun sawon abun bauta ne ko ko abin biya ne malamai kenan ko kuma abin yi maɗa'a shugabanni da jagorori duk wanda ya wuce iyaka wurin abin bauta wannan ya bauta maɗagutu duk wanda ya biyayya wasu malamai ko shehunan shi suka ɗora shi akan abin da Allah ya haramta suka halatta mishi ko kuma aka san haka ya bi su akan haka to ya bauta maɗagutu haka duk wanda ya biyayya ga shugabanni da jagorori akan abin da ya saba ma shari'ar musulunci to ya bauta ma dagutu shine at-taghut kenan kenan Allah ya ce ba wata al'umma sai da turo mata manzo abinda manzon nan ke cewa ku bauta ma Allah shi kadai ku nisanci dagutu wa qawlihi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka ubangijinka yayi furu ko yayi wasiya ko ya lazimta muku Allah ta'budu cewa kada ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi kadai wa bil walidaini ihsana sannan ya muku wasiya ya lazimta muku ya fure ku da ku kyautata ma iyayenku dan lafazin wa qada al qada'u guda biyu ne akwai qada'un shar'iyyu قضاء شرعي كما أكوي قضاء كوني قضاء الشرعي شيني hukumci na shari'a ina fata mun gane kenan ubangijinku ya shar'anta muku a shar'ance kada ku bauta ma kowa sai shi kadai wanda hukumcin shari'a ba abinda ake so ya faru sai abinda Allah yake so ku bauta mishi kar ku bauta ma wani shi amma qada alkauni shine abinda Allah ya zartar ta fuska halitta da kaddarawarsa wanda wannan abin ya iya faruwa akan abinda Allah yake so da abinda Allah baya so ina fata mun gane dan idan muka dauki ma'anar shi cewa Allah ya zartar ya hukumtar da cewa ba za a bauta ma kowa ba sai shi to ba yadda za a yi a samu ɗaya daga cikin banu adam yana bautar wani wanda ba Allah yana haka Allah ya zartar haka Allah ya hukumtar haka zai faruwa kaga ku kushakka babu ba haka ake nufi ba saboda daga cikin bayan a yanzu kamar yadda kuke gani akwai wanda suka yi imani da Allah akwai wanda suka kafirce mishi kenan a shar'anci Allah ya wa qadara rabbuka Allah ya shar'anta muku ya fure ku yana muku wasiya cewa kada ku bauta mu kowa sai shi haka Allah yake so ina fata mun gane haka Allah ya fure ku ya lazumta muku wa bil walidaini ihsana haka iyayenku ku kyautata musu kaga Allah sai ya hada bautansa bayan bautansa kai tsaye sai ya sa girmama iyaye da musu ihsani wanda ke nuna girman haƙƙin uwaye a kanka wanda uwaye ana nihin babanka mahaifi da mahaifiyarka ina fatan mun gane tunda su suke da yawanin aihuwarka wajibi ne ka kyautata musu sau'in kyautatawa ta hanyar magana ko kyautatawa ta hanyar aiki kyautatawa ta hanyar magana ka musu zance mai daɗi ka daɗaɗa musu ba za ka faɗi wani abin da zai ɓata musu rai ba kyautatawa ta hanyar aiki ka musu hidima ka ciyar da su idan suna buƙatar ciyarwa ba su da wadata talakawa ne ka ciyar da su ka tafatar da su wajibi ne idan kuma sun wadatu daga barin wannan kai ba wajibi ba ne baka musu amma in kai ka kyautata ina fatan mun gane kuma yaushe kyautatawa take zamantowa wajibi a gare ka idan ya kasance babu wani wanda zai kulawa da su sai kai amma da a ce gidanku akwai mutum goma ko sha biyar ko fiye da haka sai aka samu su sun yi tsaye wurin kula da ma'aifanku to kai a wannan lokacin ba fardu ainin bane ba gare ka fardu ne kifa'i in wasu sun yi wasu sun dauke musu ina fata mun gane in ka yi sai dan ka kyautata amma ba dole bane a gare ka a wannan lokacin in ka yi dan ka kyautata ne so da wasun ka suna yi ina fata mun gane a takaice dai kyautata ma uwaye ta hanyar magana da kyautata musu ta hanyar aiki abu ne wanda yake wajibi akan musulmi su ma iyayensu mu'amalanci iyayensu haka ko da ko iyayen ba musulmi bane wajibi ne ka musu da'a ka musu biyayya a cikin abin da Allah da manzon shi suke so inda za ka saba musu ka kangare musu idan suka fore ka da saba ma ubangiji saboda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq innama at-ta'atu fil ma'ruf ba ayima abin halitta da'a a cikin saba mu mahalicci shine Allah ana yin da'a ne cikin abin da shari'a ta fori ayi da'a cikin sa ina fata mun gane kenan kalkashin haka idan iyayenka suka ce yi kaza dole ne kai wannan abun matukar bai saba mu Allah da manzon ina fata mun gane bari kaza dole ka bar sa matuƙar bai saba ma shari'ar musulunci amma ko idan ya saba musulunci kai ba abin musu biyayya bane ba a wannan lokacin to idan ya kasance abin cikin mubah hanifa abin halal ko abin da ke kama da haka misali da iyayenka kana sallah sun san kana sallah sai su kira ka su ce na zo zaka yanke sallah ka je eh kana nafila zaka yanke eh za ka yanke kashi amma kada zaman to kullun kullun wani lokaci a wani lokaci ina fatan mun gane sai ka yanke nafila ka je wurin su ka ji me suke bukata saboda Jurayj kuna da labarin Jurayj mahaifiyar shi ta kira shi ta kwalla mai kira yana sallah bai amsa mace sai ta ce Allah ya gama ka da huskokin karuwai mutum ne abid zahid an san shi mai yawan bauta Allah mai zuhudu ya keɓance ya wata irin hashi ko buka shi ba abin da yake sai bauta Allah ta ce Allah ya haɗa ka da huskokin karuwai kuma Allah ya karɓi addu'ar ta a kan shi saboda ta kire shi yana sallah yake zawo yana nafila sai da ya kammala kuma Allah ya karɓi addu'ar ta a kan shi aka samu wata mace wani makiyayyen mata ciki yace idan kika aihu ki ce wancan mutanen shi ya muke ciki jurai cikin macen ko da ta aihu sai ta ce ai wannan mutum shi ya mata ciki ta liska ce mutanen da ake zantun mutanen kirki bawan Allah mai bauta shi kai ba suka je suka samu ruhun tashi da wurin mai bada shi da suka rushe ce ashe mutanen banza ne shi kuma da yake Allah ya karrama shi yace madan da ta aihuwa ya bige shi ce wane ne babanka sai ce babana wane ne yana jari da cikin zanen koyan shi Allah ya nuna karama shi akan shi cewa mutumin kirki ne jariri ya ba da shi da akan shi cewa ba dan shi bane dan makiyayi wannan kaga dalili da ke nuna ashe mahaifanka idan suka kira ka kana nafila a wasu lokutan zaka karba ka daina lafiyar ka shi kai bukatarsa ina fata mun gani to iyayenka biyu mahaifiya da mahaifi wane ya fi haƙƙi a gare ka cikin su biyu mahaifiya mace mahaifiya mace saboda haƙƙin ta sai da aka ambace shi so kaza sannan aka aiki ambace haƙƙin Allah wani sahabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin iyayen shi guda biyu wane ne ya cancance ya lazumce shi guda biyu annabi ya ce mishi ummuk sannan ce bayan haka ya ce ummuk sannan ce sannan babanka ina fata mun gani kenan ka yi kyautata mahaifiyarka sama da mahaifiyanka ina fata mun gani ka yi kyautata musu saba da wanka to yanzu da a ce aikin wajibi ne iyayenka suka hana ka kai nan ba za ka shurare su irin sallah irin jihadi ina fata mun gane idan ya waje ba a gare ka dole ne ka je ka yi jihadi ina fatan magani ba za ka shurare su sai in bai waje ba gare ka ba an samu wanda suka wadata wanda in sun je jihadin sun wadata kamar yadda wani yanzu wurin manzo Allah sallallahu alaihi ce zai huta jihadi sai annabi ce ya kaburo mahaifanka sai ce na baro suna ta kuka sai ce kuma ka sa su da yariya irin yadda ka sa su kuka ka je kalkashin su ka yi jihadi ina fatan mun gane a wannan lokacin tana ba wajibi bane a gare shi shi kasancewa akwai wanda in suka je sun wadata ko abin da ke kama da haka amma idan zaman to ana bukata sosai ga makiya sun yi farmaki a cikin musulmi to wannan wajibi ka fata sun so ko ba su so ko da ransu zai bace akan haka ko fita neman ilimi wajibi ne gare ka sun so ko ba su so ba za ka fita ka nemi ilimi dan ka kiyaye kanka daga fadawa cikin kafirci da shirka da abin da bai dace ba ka tsamar da wasu kama ba su ina fatan mun gane da yara abu abin da ke kama da haka ina fatan mun gane kenan iyaye akan kyautata musu ko da ko kafirai ne zaka kyautata musu ka musu biyayya bale lokacin da suka tsufa suka kasa a wannan lokacin sun yi zama yauni akan mutum diyan shi akan ƴaƴan su kenan sun girmama sun manyanta yadda ba su iya tafiya mai gewa da kansu suna bukatar wanda zai tallafa ya kai su bawalinsu a zubda bayan garansu a zubda a musu wanki a musu wanka kuma wannan lokacin za su faɗa maka abin da ran suke so saboda hankali ya yi nisa za su kasance maka kamar yara ƙanana to duk da wannan kada ka ƙosa da su ka ga wata maganar da ke nuna cewa ka gajiya shi yasa Allah ya ce fala taqul lahumā uffin karka ce musu daidai da uff wanda ke nuna nuna kasawa da gazawa sun ishe ka sun ƙosa da kai karka yaka ita ce mafi karamcin kalmar da zaka ga mai muni akan iyaye fala taqul lahumu uffin sanne ce wala tanharhuma idan suka ga magana mai zafi suka ga magana mai daci suka yi wani aiki mai zafi kar ka tsawata musu wa qul lahumu qawlan karima in zaka musu magana faɗi magana ta karamci mai daɗi mai sanyi da za ta sanyaya musu rai ko da ku suna musguna maka suna matsanta maka ina fatan mun gani yawa wa qawlihi da fada Allah madaukakin sarki قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا قل تعالوا النبي محمد قل تدسوا تعالوا كتهوا أتل ما حرم ربكم عليكم إن بيامك أبند أبنجشنك يحرم تامك ألا تشركوا به شيئا نفركوا كدك كسكركوا شركة دشيد كومي سبو دشيئا ننكراج na kira ku idan ta zo cikin siyakin nahai tufidul umum kar ku shirka da Allah da kowa an nakira tufi siyakin nahyi tufidul umum ko ta ummu idan nakira ta zo cikin jerin zancen da korewa akai tana fa'idantar da koma menene karami ne ko babba ne kada ku kuskura ku yi shirka da Allah da komai wannan koman koma menene annabi ne mai girma daga cikin annabawa mala'ika ne makusanci a wurin Allah ko waliyi ne ko shehi ne ko ma menene kuma dukkanin shirka haramun ce karama ko babba daidai da riya ina fata mun gani Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana kuma iyaye ku kyautata musu قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه عبد الله بن مسعود الله يجك أنسي كيتشوا دوان دي كيسان يجا وصية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wadda annabi ya yi kashi a kanta to ya karanta faɗa Allah maɗaukakin sarki ƙul ta'alau atul ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a ya zuwa faɗa Allah da yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u lalle wannan ita ce hanya ta mustaqiman daidaitatta fattabi'uhu ku wannan hanya ba ana nihin wai wata sabo wasiya da annabi yayi ba bi ma'ana abinda ayoyin nan suka kumsa na addini mai girma za su iya kasancewa tamkar wasiya ce idan kana son ka ga wasiya annabi to karanta wannan ayoyin tun daga fada Allah qul ta'alu atul ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a ya zuwa fada Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجه في الصحيحين أن كربو حديث لغا معاذ بن جبل ألا يرد الشيء قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار na kasance ina bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan jaki annabi ya goyo mu'az akan jaki fa qala li sai annabi ya ce da ni ya mu'az ya kai mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayu wa ma haqqul ibadi ala Allah shin kuma ka san menene haƙƙin haƙƙin bayu akan Allah qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai nace Allah da manzon shi sune suka fi sanin haka qala sai annabi ce haqqullahi 'alal ibad haƙƙin bayu akan haƙƙin Allah akan bayu an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a su bauta mishi shi kadai kada su haɗa bautar shi da komai wa haƙƙul ibadi ala Allah kuma haƙƙin bayu akan Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a cewa Allah ba zai azabtar da wanda bai shirka da shi da komai ba qultu mu'az sai yace yace ma manzon Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah afala ubashshirun nas shin ba zan je in ma mutane albishir ba da wagga gara basa qala sai annabi yace da shi la tubashshirhum fayattakilu karka je ka gaya musu karka musu wannan albishir fayattakilu sai su daina aikin alkhairi idan suka ji haka so da abinda hadisin yake doke da ma'ana ce mai girman gaske da za ta sa ka sakankance idan ya kasance baka shirka da Allah ba tunna annabi ya ce haƙƙin bayu akan Allah shine su bauta mishi shi kadai kada su yi shirka da shi haƙƙin Allah akan bayu ba zai yi azaba ba ga duk wanda bai yi shirka ba da shi kenan kaga zunubai sun sha duk laifin da za ka aikata duk girmansa duk yawansa in dai ka mutu ba ka yi shirka da Allah ba to Allah zai sa ka aljanna ba zai maka azaba ba kaga ai rahusa ce ko gara basa ce abin ayi albishir ne sai ce mu annabi shin bazan je in ga ma mutane ga gara basa ba annabi ce kar ka ga ya musu sai su daina aiki su dogara akan wannan gara basa su yi sakaki wurin aikata aikin alkhairi ko ko su yi sakaki su dinga aikata sabo wanda zai ja su zuwa ga halaka ina fatan mun gane abin lura a cikin hadisin na farko annabi ya ɗauko mu'az a kan jaki wanda ke nuna matsayinka da girmanka ba zai hana ka hau jaki ba in akwai matsayi da girma da daraja ba a kai manzan Allah ba wanda Allah ya hau saman bakwai da shi ko akwai da kamar shi da ke da kusanci da girma a wurin Allah babu tare da haka ya yi goyo ya goyo mu'az sannan kadiba usulubin zance da ya gudana tsakankanin annabi da mu'az ya mu'az kira na kwanci hankalin da zai sa ya tattaro hankalin shurun maza Allah bayan ya tattaro yana shurare annabi ce shin ko ka san haƙƙin Allah akan haƙƙin Allah akan bayin shi kuma ka san haƙƙin bayu akan Allah sai ce Allah da manzon shi sune mafi sani kenan yanzu me yake jira a bashi amsa bai sani sai annabi ci gaba da bashi amsa to faɗa cewa Allahu wa rasuluhu a'lam har a yanzu za a faɗa haka ko ko bayan mutuwan manzo Allah za a cewa Allahu a'lam hmm me za a ce yanzu Allahu a'lam saboda manzo Allah bayan yanzu sahabbai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya in aka musu tambaya abinda ba su sani ba su ce Allahu a'lam ina fatan mun gane fihi masail a cikin wannan babin akwai matsaloli yana akwai fa'idodi wanda ya kamata mu ɗauka a cikin wannan babin da muka karanta na farko a cikin kitabun tauhid al'ula matsala ta farko alhikimatu fi halkar jinni wal ins hikimar da addaku cikin halittar mutane da aljanu wacce hikima ce ta sa Allah ya halicci mutane da aljanu dan su bauta mishi barakan lafi wa ma kharaqtul jinna wal insa illa liya'budun hikimar halittar mutane da aljanu shine mi su bauta ta ama Allah shi kadai kada su yi shirka da shi athaniyatu mas'ala ta biyu anna al-ibadata hiya at-tauhid li'anna al-khusumata fihi mas'ala ta biyu lalle bauta ita ce tauhidi kadai ta Allah li'anna al-khusumata fihi saboda khusuma bata faru ba cikin komai sai cikin tauhidi khusuma da ta faru tsakankanin annabawa da mabiyansu ta faru ne a cikin me a cikin tauhidi kare ta Allah a bauta mashi shi kare kar a masa kishi a cikin duk abin da ya cancance shi anan ne aka samu jayayya tsakankanin annabawa da mabiyansu kenan asalin bauta tauhidi ne duk bautar da ba gina ta ba kalkashin tauhidi sunanta banza sunanta rusassa Allah ba zai karbe ta ina fata mun gani as-salifatu mas'ala ta uku anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah lalle duk wanda bai zo da tauhidi ba to bai bauta ma Allah ba duk wanda baya da tauhidi bai bauta ma Allah ba duk abin da koyi na ibada abin ba zai zamanto karbe ba a wurin Allah fafihi ma'ana qawlihi a cikin sa ne adda koyi ma'ana fada Allah madaukakin sarki wala antum abiduna ma a'bud lalle ku kafirai ba ku bauta abinda nake bauta tunda ba ku kare ta Allah madaukakin sarki الرابعة مسألة تهدو الحكمة في إرسال الرسل حكمة أتكين أيكو منزني منين حكمة أيكو منزني ها dan su koya ma mutane tauhidi kaɗaita Allah su yanke hanzarin mutane a gaban Allah gobe qiyam al-khamisa mas'ala ta biyar annar risalata ammat kulla umma lalle manzanci da saƙon Allah ya game dukkanin al'umma babu wata al'umma sai da aka turo mata sako daga wurin Allah ko walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula as-sadisa mas'ala ta shidda annadin al-anbiya'i wahidun lalle addinin annabawa guda ɗaya ne duka annabawa da suka zo wurin mutanen su me suka ce da su u'budullaha wajtanibut taghut ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu kenan manzanni da annabawa addinin su guda ɗaya ne shine kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki as-sabi'atu mas'ala ta bakwai al-mas'alatu al-kabira malace mas'ala babba mai girma anna ibadatullahi lalle botar Allah la tahsulu illa bil kufri bit taghut ba za ta tabbata ba sai an kafirce ma dagutu bayan da za a yi ka kasance mai bauta Allah mai kaɗaita shi tare da yin imani da ɗagutu ba za ka taɓa kasancewa ba musulmi mai bautar Allah shi kaɗai sai ka kafirce ma ɗagutu shi yasa malai ce matsala ce babba so da da dama daga cikin mutane a zamaninsa sun jahilci wannan matsala a yanzu ma da dama daga cikin musulmi sun jahilci haka suna sallah suna azumi suna komai amma ba su kafirce ma ɗagutu ba ina fata mun gani su kafarce mu dagutu fa fihi ma'ana qawlihi a cikin haka ne ma'ana Allah ko ma'ana fadar Allah faman yakfuru bit-taghut bit-taghut duk wanda ya kafirce mu dagutu wa yu'min billahi sanni imani da Allah kenan imani da Allah baya tabbata sai an yi sai an kafirce mu dagutu ina fata mun gani wanda menene at-taghut mi bayanin shi gaba ko duk abin da zai sa ka wuce haddi abun bauta misali ka bauta ma wanda ba Allah kai biyayya ga shedan ka bauta masa ka bauta ma gumki ko kai da'a da biyayya ga malaman da suka dora ka akan abin da Allah bai sa ka kai ba su haramta maka abin da Allah ya halatta ka bi su an gane ko su halatta maka abinda Allah ya haramta kuma ka bi su to wannan ka bauta ma mi dagutu ko kai biyayya ga shagorori shugabanni akan abinda Allah da manzon shi suka hana to nan ma ka bauta ma mi ka bauta ma dagutu kenan imanin ka bai yi ba sai ka kafirce ma dagutu ina fata mun gane kashi ha'aranka kai imani kai tsaye a wurin Allah cewa demokaratiya kafirci ne arnanci ne wanda ya saba ma qur'ani da hadisi kaga ayo amma bakin mutane me kake ci ya kamata ai demokrasi eh ina demokrasi da kuka ce kasa ce ta demokratiya ai demokratiya menene demokratiya menene demokrasi hukuncin mutane akan mutane gwalgwadon yadda aka taru a cikin majalisa aka yi ƙura'a akan cewa za a zartar da wani hukunci to za a zartar da shi duba ga yawan wanda suka jefa ƙura'a ko da abin ya saba ma Allah ya saba masa Allah wannan ko menene kafirci ne dagutu ne kai musulmi ka sha'aranka ba kai imani da demokratiya ba ka santa ba ka kamnatta ba ka yarda da wanda suka dora ta ba ko da ku garin ku ba shari'ar musulunci ka yi imani da cewa shari'a ita ce daidai wancan abin kafirci ne baka tare da shi ina fata mun gani wai zamanto kuna kasar da ana shari'ar musulunci kuma ana shari'a wadda yake ta nasara ce ta kundin nasara sai ka zaɓi waccan akan ta musulunci har yau kaga kai imani da mi kai imani da dagutu baka kafirce ma dagutu Allah ke shi mai kare الثامنة مسألة تتقص أن الطاغوت عام في كل ما عد- عبد من دون الله lalle shi ɗagutu game ne cikin dukkan abin da aka bauta ma koma bayan Allah duk abin da aka bauta ma koma bayan Allah wannan abu ɗagutu ne sai fa in bai yarda da bautar da aka masa ba ina fata mun gani kenan wani ne aka bauta ma amma bai yarda da bautar da aka masa ba ya kafarce mata su sun bauta ga ɗagutu amma shi kan ba ɗagutu ba ne ina fata mun gani saboda ya yi musu ya yi inkari irin yadda mutanen annabi isa suka bauta mishi ya yarda da bautansu ya yarda da su don gobe kayama Allah zai tado annabi isa alaihissalam da wanda suka bauta mishi Allah ya ce a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummi ilahin min dunillah qala subhanak amsa da zai ba annake sarki ya tabbatar maka ya Allah ya sa ai umarci su su bauta su bauta mai kaga annabi isa da aka bauta mishi ba dagutu ba ne su sun kafarce da suka bauta mishi amma shi bai da komai a wurin allah mai tsarki ne ina fata mun gani kenan duk abin da aka bauta mu kuma bayan allah wannan abu dagutu ne at-tasi'a mas'ala ta tara idhamu sha'ani thalathi ayatin muhkamat fi surati al-an'am inda salaf girman ayoyi guda uku tabbatattu a cikin suratul an'am a wurin magabata wa fiha ashru masaila aw ulaha annahyu an shirk a cikin wannan ayoyin guda uku akwai matsaloli guda goma ta farkon su shine hani daga barin shirka ita ce mafi muhimmanci daga cikin su al'ashira mas'ala ta goma al'ayatul muhkamat fi suratul isra' ayoyi tabbatattu a cikin suratul isra wafiha a cikin wafiha samani asharata masail ay mas'ala a cikin wannan ayoyin akwai mas'aloli guda goma sha takwas bada'aha Allahu bi qawlihi wanda Allah ya fare su da fadarsa la taj'al ma'allahi ilahan akhar kada ka sa tare da Allah wani abun bauta na daban fataqa'u da sai ka zamna mazmuman abin zargi makhzulan wulakantacce ko makhzulan halakakke wulakantacce wa khatamaha bi qawlihi Allah ya cike wannan ayoyin da fadarsa wala taj'al ma'allahi ilahan akhar kada ka sa wani abun bauta wani Allah tare da Allah na daban fatulqa fi jahannama sai a jefa ka cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madhura kuma kana abin dungushewa ko abin turewa wa nabbahana Allah subhanahu ala izami sha'ani hadhihi almas'ala sannan Allah ya fadar ya fadakar da mu akan girman sha'anin wannan mas'ala bi qawli da fadarsa zalika mimma auha mimma auha ilayka rabbuka min alhikma lalle wannan yana daga cikin abinda Allah ya maka wahayi wanda ubangijinka ya maka wahayi min alhikma na daga hikima alhadiyata ashar mas'ala ta goma sha ɗaya ayatu suratul nisa aya ta cikin suratul nisa allati tusamma ayatul huquqil ashar wadda ake ce mata aya ta haƙoƙi guda goma بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ودى ألا يفاريت لفلسة كبوتا ما ألا شكدي كدكو يشرك لش الثانية عشر مسألة تقوم شابيو التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند موته فذكروا أكن وصيا منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رمت وسا الثالثة عشر مسألة تقوم شاؤك معرفة حق الله علينا سنن حق ألا أقريم الرابعة عشر مسألة تقوم شاهد معرفة حق العباد معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه سنن حق بايو أكن ألا إذن سوسك بعد حق ألا حق بايو أكن ألا falala ce da Allah zai yi akan bayan shi ba wanda ya ci da samu shi shi ya ci da sama kanshi cewa idan suka bauta mishi suka yi da'a akan abin da yasa su su yi suka nisanci abin da yace su bari zai karrama su yi falala akan su yasa su gidan aljanna ba dole bane babu wanda ya ci da samu Allah yin haka shi ya ga dama yayi amma kam haƙƙin Allah a gare mu cilas ne wajibin mu ne mu bauta mishi shi kadai kar mu hada shi da wani wurin bauta al-khamisata ashar مسألة تقوم الشابير أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة cewa wannan mas'ala fa mafi yawa da cikin sahabbai ba su santa ba wace mas'ala ce eh wace mas'ala ce mafi yawa daga cikin sahabbai ba su santa ba eh wace ce barakallahu fi Allah yu'adhiba man la yushriku bihi shay'a cewa Allah ba zai yi azaba ba ga duk wanda bai yi shirka da shi ba tunda mu'adh yace in ga ma mutane manzo Allah wannan bishara ashe duk laifin da zaka aikata duk zunubin da zaka yi duk yawan shi duk girman shi in dai ka mutu baka shirka Allah ba zai maka azaba ba annabi yace kar ka gaya musu kaga wannan lokacin da dama daga cikin sahabbai ba san wannan matsalar ba tunda mu'az bai gai ba sai kusan karshen rayuwar shi isar da sako me yasa saboda abin da zai faru nan gaba zamu ji a cikin wata matsala me yasa manzo Allah ya ce ma mu'az ya boye kare ga masahabbai a wannan lokacin kenan wannan matsala da dama daga cikin sahabbai ba san ta ba as-sadisata ashar mas'ala ta 16 jawazu kitmanil ilmi lil maslaha halaccin ɓoye ilimi saboda maslaha kaji abin da yasa annabi ya ce mu'azu kai ya gaya masahabai a wannan lokacin saboda maslaha akwai wani ilimin da akan ɓoye mu al'umma shi saboda faɗa musu shi a wannan lokacin zai iya sa su fitanantu sai a ɓoye su matakin su bai kai a gaya musu ba a daidai wannan lokacin ina fata mun gane tana kaga annabi ya ce mu'az karka musu albishir da wannan zancen idan ka gaya musu fayattakilu sai su dogara akan haka ba za su yi aikin da zai sa su tsira ba ko ko za su raka yin wasu ayyuka wanda hakan bai dace ina fatan mun gane kenan ana iya boye ilimi dan maslaha tana kaga annabi ai bai boye zancen ba duka gashi ya gaya ma mu'az yace mu'az karka gaya musu yanzu kuma daga baya mu'adh ya gai inda mu'adh bai gai ba kaji labarin mujahadisan yanzu kaga ni daga dabba zamu shi kenan ana boye ilimi dan maslaha amma in ba dan maslaha ba boye ilimi babban jarima ce babban zunubi ne da zai jawo maka la'ana Allah madaukakin sarki السابعة عشر مسألة تقوم شابكل استحباب بشارة المسلم بما يسره mustahabbancin yin albishir akan dan uwanka musulmi da abin da zai faranta mishi rai abu ne mai kyau mustahabbin da zai saka samu lada wurin Allah kamar dan uwanka albishir da abin da zai faranta mishi rai tana galibi albishir yakan zo ne dan dan mi faranta zuciya da saka ji nau'in jin dadi a rayuwarka to duk wanda kan ma haka zaka samu lada akan haka da kai mustahabbi ne ka sanar dan uwanka wani abin da zai faranta mishi rai ina fata mun gane الثامنة عشر مسألة تقوم شاتقص الخوف من الاتكال على سئة رحمة الله صورة تروى أكن دوغرو أكن يلور رحمة أبنجيش أبن صورة ترواني زمن تو متنيا دوغر أكن يلور رحمة الله yayi saban shi yayi duk abin da ya kamata yayi abin da bai dace ba yayi sabo yayi zinubai komai da an tambaye shi sai ya ce kai ai inna allaha ghafurun kuma rahimun ne kaga ya dogara da wannan hakan kuma zai sa ya hallaka ina fata mun gane karka dogara da wannan yadda ka yarda cewa inna allaha ghafurur rahim ne kuma ka yarda shadidul iqab ne mai tsananin azaba ne kenan hakan sai ya sa ka guji laifi an gane ko kuma tuna cewa mai rahama ne mai gafara ne sai ya sa ka sa rai ko da kai laifin shi mai gafartawa ne kar ka dogara ga daya ka bar daya kamar ka ɗauke su kamar fuka-fuka kai ne tsakiya kana sa ran abin da ke wurin Allah na rahama kana ƙauna haka kuma kana jin tsoron azaba shi sa rai shi zai sa ka rika ayyukan aikata alherin da zai sa ka da alherin Allah gudun azaba shi da jin tsoronta shi zai sa ka nisanci laifuffuka amma idan ka riƙe sa rai kullum Allah mai rahama ne Allah mai tausan bayan shi ne sai kai ta aikata laifi kana dogara da tausan shi da kuma rahama shi hakan kuma sai sa ya kama ka da azaba haka kuma idan ka riki bangaren azaba sai sa ka yanke tsammani daga rahama ubangiji ko mun ka da kai wani laifi ka rasa inda zaka tsaranka kai kamar ka haukace kayan ke tsammanin cewa Allah mai gafara ne kenan ya zama to kana neman kana tsammanin alkhairi kai kai aikata aikin alkhairi sannan a lokaci guda kana jin tsoron azaba Allah sai sa ka nisanci zanubai da abubuwan da basu dace kenan abun tsoro ne mutum ya dogara akan yalwar rahama ubangiji ya dinga ganin rahama ko da yaushe hakan zai sa ya dinga sakaki ina fatan mun gane kuma bai dace ba ka mai da kanka cikin tsoro da damuwa ko da yaushe hakan zai sa ka yanke tsammani kuma ba a san mutum ya yanke tsammani tsakankanin shi da ubangijin shi madaukakin sarki التاسعة عشر مسألة تقوم شاترة قول المسؤول عما لا يعلم فدا wanda aka tambaya dangane da abin da bai sani ba Allahu wa rasuluhu a'lam sai ka ce Allah da manzon shi su suka fi sani wannan a zamanin manzan Allah kenan ko yanzu ko manzan Allah ya bar duniya aka ce me ya hukuncin kaza malam me ka sani game da kaza Allahu a'lam Allah shine mafi sani al-20 mas'ala ta 20 jawazu takhsis ba'd an-nas bil ilm duna al-ba'd halaccin kebance wasu shashen mutane da ilimi ba tare da sauran ba a ina zamu fahimci haka hadisin mu'az kaga annabi sai sanar da mu'az wanga gara basa cewa in dai baka yi shirka da Allah ba karka damu da zanubin ka Allah ba zai maka azaba ba amma kuma sai ya hana ya gaya masauran sahabbai kenan ya halatta kai ma malami idan ka fahim ka fuskanci mutanen da ke gabanka wasu matakin su ya kai ka gaya musu wata mas'ala sai ka gaya musu ba tare da sauran ba su ma sai a jira lokacin sai kai sai a bayyana musu ina fata mun gane hakan ya halatta الحادية والعشرون مسألة عشرين لديا تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لركوبه الحمار مع الإرداف عليه تواضعنا من زن الله أنك أن تدكينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحني حوانش جكي لي قاشي النبي محمد كان جكي تارد ينغوي أكن جكي يا كسانشي مسلمي ya wazan wanto wajibi ga musulmi su safantu da sifa ta kaskantar da kai ina fata mun gane duk wanda ya kaskantar da kanshi ga Allah to Allah zai ɗaukaka shi amma duk wanda ke neman ya ɗaukaka da kanshi to Allah zai kaskantar da shi ka zama to mai kaskantar da kanka karkare na abu in mutum ya gayyace ka yi iya ƙarfinsa irin mutum zai yi kana da babban matsayi a garin ku kai alhaji ne ko wani babba ne mai matsayi sai ka ta ziyara ko ne gayyace ka a wani wuri ko a wani kauye a daji sai tarbo ka da jaki da sharata ya ce bismillah kai kuma nan motocin da kake hawa na milika kaza ne sai ka hakura ka hau jaki ka faranta mishi rai ka dadada mishi iya abin da ya iya kenan karkace mishi ya za in hau sharata ya zai hau jiki mun maka baro kaza da kaza da kaza ke sai ka hakura ka hau ka yi tawazu ka kaskantar da kanka ga shugaban halitta annabi Muhammad bisa jakki sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da haka ya goyo wani ma kai ma zaka iya goyo wani zaka iya tallafa masa kan jakin ka ko raƙumin ka ko dokin ka الثانية والعشرون مسألة عشرون نبي جواز الإرداف على الدابة halaccin goyo akan dabba ya halatta ka goye mutum akan dabba ka matarka ce kananka ne dan uwanka abokinka kana dauke da abin hawa ya halatta ka goye shi akai ka kai shi mota ce moto ne jaki ne raƙumi ne doki الثالثة والعشرون مسألة عشرين دأكو فضيلة معاذ بن جبل فللا معاذ بن جبل ما يكنون فللا معاذ بن جبل eh an tsallake wata ba a tsallake ba a salifatul 20 muke ko eh fadilatu mu'adh bin jabal falalan mu'adh bin jabal a ita ce ta karshe wannan yanzu muna mas'ala a salifatul 20 ta kahin wadda kake gayyansu falalan mu'az dan jabal a ina za mu fahimci falalan mu'az dan jabal cikin wannan hadisi na muka karanta hadisi na muka karanta eh na farko annabi ya koya shi akan jaki mutanen da annabi ya goya akan jaki yan kaɗan ne kilgaggu ne kaga falalaci a gare shi a ce annabi ya goya akan jaki ka dokaka ko na bifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da wani ilimin da bai gaya masauran ba sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna falala da dokaka ta mu'az dan jaba الرابعة والعشرون مسألة عشرين دهود تكرشي كنا عظم شأن هذه المسألة جرما شأن ون مسألة وش مسألة كنا وش مسألة كنا مسألة تتوى دوان دبي شركة الله با الله بزي أزب تدش kaga mas'ala ce mai girma inda ka yi tauhidi da Allah ba ka yi shirka da shi ko guda ba karka kula Allah ba zai azabtar da kai ba gobe kiyama kai dai ka tabbatar da ka bar duniya ba kai me ba ba kai shirka da shi amma in kai sun kunyan haka to kai ba kai ba rahama ubangiji kuma ba ka da wata makoma sai wuta kuma babu wanda zai tsamar da kai daga wuta kuma zaka dawoma a cikin ta Allah ya kiyashe mu ya kare mu na ga lokaci ai ko nan za mu dakata abin da ku faɗa daidai Allah sami tare lada kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi